الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi gaba da karatun littafin mu na aqidatu dahawiyya wanda imam dahawi ya rubuta domin bayanin aqidojin ahlus sunna to karatun mu na ƙarshe mun tsaya inda yake magana game da karamatul awliya ko cewa mu ahalar sunna mun yi imani da karamomin waliyai mun yi imani da waliyai kuma mun imani da karamominsu amma waɗanda sun ka zo ta hanya ingantacciya banda karamomi na hauka to ci gaba da ya ce wa numinu bi ashiraɗis sa'a kuma mu ahalar sunna wal jama'a muna yin imani da alamomi na alkiyama su ne ashiraɗis sa'a alamomi na alkiyama alkur'ani ya faɗi wasu daga cikin alamomin alkiyama haka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ingantattu masu yawa sun haɗe wasu daga cikin alamomin alkiyama da alamomi na nesa da na kusa to duk abin da ya inganta na alamomin alkiyama dangane da hadisan manzon Allah da ayin Qur'ani to mun yi imani da su min khurujid dajjal daga fitowar dajjal wani zuli isa ibn maryam alaihi salam da kuma saukowar annabi isa dan maryam amincin allah ya tabbata gare shi mina sama'i daga sama hadisai sun tabbatar da alkiyama ba za ta tsaye ba sai dujjal ya fito dujjal wani kafiri ne zai zo kuma ya kafirta mutane duk waɗanda sun kai imani da shi sai su zan kafin rai allah ya tsare mu shi yasa annabi ya bada addu'a wa min sharri fitnatil masihid dajjal kuma Allah ka tsare mu daga sharrin fitnal masihid dajjal Allah ya tsare mu daga gare ta har annabi ya lamunce mu al'ummar sa cewa duk wanda ya fake karatun aya goma na farkon suratul kahfi wannan kariya ce daga fitnar dajjal haka hadisai sun tabbata cewa alkiyama ba za ta tsaya ba sai annabi isa ya sauko daga sama ya zo ya yi hukunci da kiristoci kun fahimta hadisai sun tabbata sun kai haddi na tawaturi game da saukowar annabi isa wa nominu bi dulu ishamsu kun mun yi imani da bullowar rana min magaribi ha daga mafadarta shi ma hadisai sun tabbatar da alkiyama ba za ta tsaya ba rana ina take fitowa ba ta gabas ba to ranar ƙarshe rana za ta fito da yamma ta yi gabas to da bakin ran da ta fito da yamma an rufe kofar tuba ko ka ce ka tuba Allah bai karɓar tuba mun yi imani da bullowar rana daga mafaɗarta wa khurujin dabbatil ardi da kuma fitowar dabba ƙasa ita nassin qur'ani yayi magana game da ita ko yace wa idza wa qala qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinuna to wannan dabba wadda qur'ani yayi magana dabbatul ardi wadda za ta zo ta yi magana da mutane a saɓani yadda an ka al'adanta dabbobi ba su magana to mun yi imani da fitowar ta gaskiya ne za ta fito min maudu'i har daga wurinta kaga waɗannan duka suna cikin ashiratu sa'a kun fahimta to sai ya kawo su ala babil misali don ba su ɗaya ne ashiratu sa'a ba suna da yawa ya kawo waɗannan ne ala babil misali to duk dai abin da ya zo na ashiratu sa'a mu ahalus sunna mun yadda da shi mun yadda ko ba mu yadda ba mun yadda da shi to me dalilin sa na cewa mu ahalus sunna mun yi imani da waɗannan alamomi na alkiyama ga hadisai nan da na tabbatar da su yace an auf ibn malik al-ashja'i radiyallahu anhu qal daga auf ibn malik al-ashja'i Allah tabbata gare shi ya ce ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama fi gazwati tabuka na zo ma annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi ga yakin tabuka yakin tabuka suna daga cikin yakokuka na ƙarshe da manzon Allah ya halarta na na zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga yakin tabuka huwa fi qubbatin annabi yana cikin qubba me qubba tanti ma dallarun hawa da an kai ta tanti sai ce kawa qubba da zaki kace baka wa qubba alhali wa huwa fi qubbatin yana cikin qubba min adamin ta fata ko faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace udus sittan ka kidanya abubuwa guda shidda baina yadai sa'a za su faru gabanin alkiyama ka kidanya abubuwa shidda waɗannan abubuwan duka za su faru gabanin alkiyama ta tsaya na farko mauti mutuwa ta kaga mutuwar manzon Allah alama ce daga alamomin alkiyama thumma fatu baitul maqdis sannan cin baitul maqdis zamanin annabi ai ba a ci baitul maqdis ba ko yaushe an ka ci baitul maqdis zamanin Umar dan Khattabi to kaga cin baitul maqdis alama ce daga cikin alamomin alkiyama thumma mautan sannan yawan mutuwa ya kuzu fikum za ta yi riko cikinku mutuwa mai yawa za ta shigo cikinku ka ƙya'asil ganin wadda ka san allobar tumaki ƙya'as wata rashin lafiya ce mai saurin kashe tumaki ita ake kira ƙya'as ƙya'asul ganin kaga ba alloba ba kenan rashin lafiya mai saurin kashe dabbobi ko mutane ita ce alloba ko to sannan da yawan mace-mace kana zanne ɗaya da mutum ku rabu ɗaya minti goma sai abu goma a ce ya mutu yawan mace-mace ya kudu fikum zai yi riko cikin zai faru cikin ku kake asil ganin wadda kasan rashin lafiyar nan ta bisa shi alloban bisa shi nawa kenan uku ko ya ce sun masta fadatul mali sannan yawan dukiya dukiya ta faru ta watsu ko me habarin mustafidun labari wanda ya watsu yayyawaita to shi ne sun mastafaratul mali sannan watsuwar dukiya yawaitar dukiya hatta la yuɗar rajul hayya zan ba hatta yuɗar rajul ha'a ba mutum mai aci dinarin dinari ɗari fai ya zallu sa kaɗan sai ya zan mai hushi yawan shi za a ba wannan kuɗin lokacin manzon Allah dinari ɗari kuɗi ne masu yawa to saboda yawan dukiya dukiyar da za ta yawaita yan baka dinari ɗari ba a yi ma ƙoƙari ba kun gane nawa kenan hudu sun fitinatun sannan wata irin fitina za ta faru kuma la ya baitun min al'arabi fitinan nan ba za ta bar wani gida da cikin gidajen laraba illa da khilafa ce ta shiga sai ta shiga gidan kowa wata fitina wadda za ta shiga gidan kowa Allah ya tsare mu biye kenan ko eh yace summa hudunatun sannan huduna me ma'anar huduna sulhu huduna shine ana yaƙi da mutane sai ku yi sulhu da su irin sulhun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafiran Makka a Hudaybiya ba an yarjeje ne a aji yaƙi shekara goma ba to shine huduna summa hudunatun sannan sulhu na abar yaƙi ta kunu bainakum wanda za su kasance tsakanin ku musulmi wa baina banil asfar da tsakanin zuri'ar jajjayen mutane su ne romawa za ku yi sulhu da su fa ya gajaru na sai su walwale wannan sulhu fa ya tuna kun sai su zo muku ta ta samani na gaya karkashin tuta tamanin su ɗau ɗebi rundunar yaƙi karkashin tuta tamanin ta ta kulle gayatin karkashin kowace tuta ya suna ashara alfan akwai mutum dubu goma sha biyu subhanallah to waɗannan su ne abubuwa guda shida da manzo Allah ce ka kidan yasu za su faru gabanin tsayuwar alkiyama warwai kuma an ruwaito rayatin maimakon gaya da ra'i wal gaini an ruwaito da rawa an ruwaito da gaya ko gaya ko kace raya wa ma bi ma'ana duk ma'anar su guda raya ita kowa ya santa ko tuta to haka gaya take wannan hadisin rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya ruwaito shi wa abu da abu da ibn majah da ibn majah dabrani da dabrani ni mun ka fahimta ciki annabi ya faɗi abubuwa guda shidda waɗanda suna cikin alamomin kiyama cikin su ne bai faru ba mutuwar annabi ta faru sannan cin baitul maqdis an yi tun zamanin Umar sannan mutuwa kuma wanda haka kama mutane to wace irin mutuwa ta wuce mana boko haram dan da ya faru mu dai sannan wace mutuwa ta wuce mutanen Syria yakin da suke ciki gashi nan dai ko to sannan watsuwar dukiya kana hada yanzu da inda an ka hito ko yanda aka kukan babu kuɗi an hada wuri kuɗi kaji to yana yake sannan fitina ga fitincin nunan ko'ina ya sai dai wanda Allah ya tsare to Allah ya tsare mu da tsari kaga waɗannan kusan mu ce duk sun faru to suna daga cikin asharaɗus sa'a to kaji yadda ake a samu asharaɗus sa'a ko kaga wannan hadisi ya ce da bukari da abu da ibn majah da ɗabaran kaga hadisi ne sahihi sai na biyu ya ce wa an huzaifa ibn usaidin kala daga huzaifa dan usaid ya ce iddal annabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina annabi ya tsinkayo gare mu ko annabi ya bullo gare mu wa nahnu mu kuma natazakaru sa'a muna tattaunawa game da sa'a alkiyama fa kala ya ce mata zakarun tattaunawa menene kuke yi qalu sun kace nazkuru sa'a alkiyama ce muke ambato ya manzon Allah faƙala sai annabi ya ce inna ha lalle ita alƙiyama lan ta kuma ba za ta tsayu ba hatta ta rauna ƙabla ha ashira ayatin sai kun ga ayoyi guda goma gabaninta subhanallah can ya bada shidda nan ya bada goma kun fahimta ba za ta tsayu ba hatta ta rauna ƙabla sai kun gani gabaninta ashira ayatin ayoyi goma fa zakar su ya ambaci addukhan hayaki yau mata tassama'u bi dukhanin mubinin alkur'ani ya faɗi hayaƙin da zai zo ko sama za ta zo da hayaƙi bayyananne wani irin hayaƙi ne an ka ce yunwa ce za a yi sababiyar yunwa da za ta kama mutane zai mutum ya kama gani gara ya gara ya ga kamar sama hayaƙi ta alama hayaƙi ne ba yunwa ta Allah ya tsare mu sau nawa an kai yunwa ba ya ƙi da yunwa kuna labarin an yunwa zamanin manzon Allah an taɓa yunwa zamanin manzon Allah an yunwa zamanin Umar ɗan Khattabi an yi wa zamanin sayyidina Usman an yi wa zamun na zayyawa tun ba yau ba ko wannan Najeriya an yi wa an yi an yi muda an yi hada bakace an yi wace iri eh a ita muke ciki yanzu ai eh ta farko ko to an yi shafa to yan buhari ta farko a shafa ko eh baka sai buhari ba duk tsawon gana ka yan buhari fa ko da an ga yan buhari baka da wayo a'a sai ka ce ɗayan takin zamani ɗayan bombita na ni ko da buhari hau ina da tijo ko da ya hau mulki ina da tijo murtala ba awo ina makaranta ko da ya hau eh eh ni ma to to shekarar da duk ya rasu shekarar da na gama firamare 76 kaji to mu tafi to ina yake yace alkiyama ba za ta tsayu ba sai kun ga ayoyi goma gabaninta fadakar duha ne ya ambaci hayaki shi hayaki kaga Allah ya ambaci cikin Qur'ani ko wadda dajjal ya ambaci dajjal yana daga cikin abubuwan da za su faru Allah ya tsare mun yi hadisan dajjal cikin riyadu salina in kuna tunawa wadda ba da dabbatul ardi ita ma Qur'ani ya ambace ta uku kenan wa waɗulu a shamsi da ɓullowar rana min magaribi har daga mafaɗarta rana ta hito da yamma abinda mun ka saba ta hito gabas ta yamma to ranar da abu zai karewa al'amari zai lalacewa da yamma za ta hito ta yi gabas wani zula isa ne maryam da saukowar annabi isa alaihi salam ba biyar ba kenan isa zai sauko wa ya juje wa majuje da bayyanan ya juje da majuju cikin zuri annabi adamu suke mutane ne amma wasu irin mutane ya juji da majuji mabannata na wahun min kulla hadabin yan siluna ko qur'ani yayi magana ya juji da majuji wa thalathatu khusufin da kuma shafewa kasa guda uku me ya khusufi shafewa kasa ruzgawa kasa guda uku ko khasfin bil mashriqi za a yi guda can gabas gabashin duniya wajen iraki waqfin bil magharibi za a yi guda yamma nan wajen mu waqfin bi jaziratul arab za a yi guda kasar larabawa waɗannan su ne uku ko wa akhiru zalika karshen wannan karshen abubuwa karshen na goma narun wata irin wuta ce ta kharju min al-yaman wadda za ta fitar daga kasar yamen ta dardun nasa ita wannan wuta ita ke kora mutane ila mahsharihim ita ce ta karshe duka ita za ta kora mutane zuwa wurin tsayin alkiyama kun fahimta rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi kaga waɗannan duk suna cikin ashradus sa'a guda goma wa fi sahihain kuma yazo cikin bukhari da muslim wallahi lil bukhari lafazin na bukhari ne an ibn umara radiyallahu anhu ma qala daga dan umar ya ce zukira dajjal an ambaci dajjal inda nabi sallallahu alaihi wasallam wurin annabi fa qala ce inna allaha lalle allah la yakhfa alaikum bai boyuwa gare ku Allah ba ɓoye yake ba gare ku duk kun san shi ko da me ko mun ka san Allah da alamominsa inna Allah laysa bi a'war Allah ba ijja guda gare ba shi ko dujjal ijja guda gare don haka da kun ga mai ijja guda ya zo yana inda ayin shi Allah ne to dujjal ne babbar formula kenan kun fahimta inna Allah lalle Allah laysa bi a'war ba ijja guda gare shi ba wa ashara bi yadihi sai annabi ya ishara da hannunsa ila aini zuwa ga ijja ta dama to shi dujjal ijja ta ta dama horin ido gare shi ga ijjiyar dama ba ta gani wanga ijjiya ɗaya ta ka gani wa innal masiha dajjal shi kuma masihu dajjal a awar ijjiya guda gare ainul yumna a ijjiyar dama ba ta gani ka anna ainahu ba ainatun ba ka anna ainahu kamar dai ijjiya tai ina batun kamar ƙwarin ya inabi ce ɗafiyatun da ta taso sama ba shi muke ce mahorin ido ba kamar inabi ne ya taso sama haka ijja ce ta dama take don haka da kun ga mutum mai ijja guda ya zo yana yadda ayan Allah na to dajjal na kakku yadda da shi duk wanda ya yadda da shi ya imani da shi ya zan kahiri zai shiga wuta sannan zai zo da abubuwa na ban mamaki waɗanda ba mai iyansu illa Allah yana iya ruwan sama yana iya kashewa yana iya rayawa yana iya komi yana iya yi domin ya fitina mutane to Allah ya tsare mu daga sharrin fitinar dajjal وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله ce ma min nabiyin ba wani annabi illa anzara qaumahu face annabin nan ya gargadi mutanensa al'awar dajjal dajjal mai ijja guda ala ku saurara innahu a'awar babbar alamar da zan baku ta dajjal shine ijja guda gare shi wa inna rabbakum amma ubangijinku na hakika ne laysa bi'awar ba ijja guda gare shi ba idanu ne biyu ne wa maktubun bayna ainihi kuma an rubuta gaban ido na shi dujjal nan ga goshi ne an rubuta ka'un da fa'un da ra'un ka fara fassara hu fi riwayatin ya fassara cikin wata riwa ai kafirun an rubuta kafirun nan ga goshi ne don a kaga ashe kenan sai mutum yayi ganganci ko kuma duk mai karatu yana iya karanta shi ga goshi an ka rubuta inda bai boyewa war Allah ya tsare mu da gare shi wa rawal bukhari wa gairu imam al-bukhari kaga waɗannan duk suna cikin ashradu sa'a imam al-bukhari da wannan sa sun ruwaito an abi hurairata radiyallahu anhu qal daga abu huraira yarda Allah ya tabbata gare shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwata take ga hannunsa Allah kenan ashe Allah na da hannu layushe kanna lalle an yi kusa an yanzu la fi kumumnu maryama dan maryam ya sauko cikin ku ba an dauke shi ba sadda yahuda sun kaso su kashe shi yana cikin gida yana mitin da da almajirai nai sai an ka zo wani da cikin almajiran an ka yi jinga da shi lokacin nan an wa annabi isa hukuncin kisa yahudu sun yi mai hukuncin kisa sai ya boye to lokaci lokaci yakan zo cikin dare sai ya tara almajirai ne su goma sha ɗaya sai ya yi mitin da su su goma sha biyu ya yi mitin da su kun fahimta sai ya koma inda yake ɓoye to shi ne sai yahudawa sun ka samu guda daga cikin almajirai ne makwaɗaici ta cikin kowace al'umma ba a rasa irin su munafiki judas kenan judas ake kira ne sai an ka taya judas sai an ka kire shi sai an ka yi tsada da shi an ka bashi kuɗi masu yawa abin ɗaya muka so ka ɗan isa ka hazo ka faɗa mana don haka ana cikin mitin isa ya zo yana cikin wai kuma yana cikin mukarrabu na ha na isa amintattun ka san bayan an ka saba cin amanar zama ba a hada da kai a ci amanar ta tare to shi ne ana cikin mitin yace da Allah yana da uzuri an ka ce to ba matsala kaga ba mai tuhuma ce sai ta yace musu yanzu yana suna nan gida kaza yana nan ciki ta da mutane sai ta ya ya an ka ya ishi kuɗi ne shikenan sai sarkin yahuda ya turo an ka zo an ka an ka kewaye gidan to yanzu ina zai biya ita an zagaye gidan da an kai zagaye gidan sai an ce to a samu wani ya shiga ya gani in yana ciki yanzu dai babu inda zai biya ita to lokacin nan na da shi wanga ya shiga ya ga annabi isa ya fito ya faɗa musu sai an ka ɗauko siffa annabi isa an ka samai yana fitowa ya ce wallahi yana nan ciki an ka ce ai kai ne sun kama sun ka bubbuge an ka gicce shi shi ko sai Allah ya zigirgije da sama sai ya hau sai an kai sama da shi ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah ko sai an kai sama da shi an ka dauke shi to shine alqiya kaga ba mutuwa ya ba dauke shi an kai an kai sama da yanzu yana can sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alqiyama ba za ta tashi ba sai ya sake saukowa ya zo ya hukunci da bani isra'ila wayanna ce dan Allah ne ko cikon alloli uku da sauransu kun fahimta shi ne ya ce wallazi nafsi biyadi ina rantsa da wanda raya ta take ga hannunsa la yushikan na an yi kusa an yanzu lafi ku mumnu maryama dan maryam ya sauko cikin ku hakaman adalan yana mai hukunci adali fa ya kasar saliba daga cikin ayyukan da zai zai karya cross ba shine an kace an gicce ba in ya zo duk wanda ya gani da cross zai kama cross din ne ya karya waya qatilul khanzira zai kashe aladu duk inda ya ga alade zai ce a kashe waya da uljiziya zai kada jiziya yanzu ba an ce abin ga qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yaharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladina utul kitaba hatta yu'dul jizyata an yaduhum sayyu sai sun bada jizya ci gaba da yakin su sai sun bada jizya kowa ya kawo ga hannu nai ba a karba wakilci su kawo ga hannu wa musagir suna kaskantattu kaga daga cikin shari'a annabi Muhammad akwai karɓar jizya ga kahirai ko yan an kai amana da su sai su bada jizya to ya annabi Isa ya zo bai karɓar jizya ko ka musulunta ko ya kashe ka shine waya da'ul jizya zai kada jizya ba amsa jizya waya fidul malu dukiya za ta watsu lokaci ne dukiya za ta watsu hatta la ya qabalu ahadun haka dauku dukiya mai yawa kace dan in noga sadaka ce min kai da ita ko to ban san da zan yi da ita ba in ya kai sannan koko saboda yawaitar dukiya to ka san yawan dukiya illa ya gani hukai to kenan sannan Allah ya kai mu sannan mu kwashi banza bala'i ne bala'i ne yanzu in za kana makaranta ba sai ka biya dan kabu kabu ya dauke ka ba kai kana da yana da wazi ma kabu kabu yanzu in kana son a gina ma gida sai ka kire mesin kana da yana da wazi ma mesin ya ma gida ai musiba ce kun fahimta to yace hatta ta kuna sajadatu har sujuda guda saboda karancin musulmi da yawaitar dukiya hayyazan sujuda guda ga Allah khairan tafi alkhairi min ad-dunya daga duniya wa mafiya da abin da a cikin ta me ma'ana hayyazan sujuda guda ta hale saboda karancin musu babu musulmi masu wa Allah sujuda subhanallah dama ba ta tashi sai akan yan tasha sun mai kula abu huraira sannan shi marwacin hadisin abu huraira sai ya ce in ya kawo wannan sai ya ce ikirau in shi in kuna son ku ga gaskanta wannan gaskiyar wannan magana ta manzon Allah cikin Qur'ani ko karanta inda Allah ka cewa wa in min ahlil kitab ba wani ahlil kitabi illa la yu'minu annabi fa ce sai yayi imani da shi annabi Isa qabla mauti gabanin mutuwar ba kitabin ko ko gabanin mutuwar Isa duk an fassara wa yau mal kiyamata sannan ranar kiyama ya kunu allahim shahida shi isa zai zan mai shaida a kansu an ta kulta linnasu ta ka duni wa ummi ilahin min dunillah ba haka za a yi ba gaban allah qala subhanaka har da zuwa karshen suratul ma'ida ko to wa ahadithu dajjal da hadisan da nayi magana game da dajjal wa isa ibn maryama da hadisan da nayi magana game da saukowar isa dan maryam ko yanzu luminar sama ya cewa zai sauko daga sama waya katulu kuma shi isa shi zai kashe dujjal dujjal yana nan yana watsa barna cikin ƙasa yana kiran mutane ga abauta mai abin bauta Allah a zo abauta mai to lokacin nan sai Allah ya saukar da isa sai annabi isa ya kama yawon cikin duniya yana biɗar dujjal abin ga wani wuri can tsakanin pakistan da baitul maqdis wani wuri nan zai ci karo da shi nan annabi isa da kashe dujjal to bayan an gama da dajjal ba an kashe hituna ba sai Allah ya koma jarabtar mutane da wata hituna kuma ta yajuju da majuju duk zamanin annabi isa don ka san mumini bai da zama lahiya in ya zo zai hada da dajjal bayan ya ƙara hada da dajjal kuma sai a taddan mai yajuju da majuju waya karuji yajuju wa majuju sannan yajuju da majuju su fito fi ayyami duk zamanin isa ba a da dajjal bayan ya kashe dajjal fa ya halikuhumullahu sai Allah ya halakar da su ajma'ina gaba daya fi lailatin wahida cikin dare guda bi barkati du'a'i alayyan albarka baka addu'ar da annabi isa zai yi musu za su fitin mutane su ma ju mabannata ne annabi isa shi zai addu'a sai Allah ya kashe su ko waya diqu hadha al-mukhtasar muktasaru wannan takaitaccen littafi yana kuntata an basdiha daga shimfiɗa hadisan hadisan da zo game da dujjal ne magana game da zakko dujjal da annabi isa kun fahimta wannan littafi baya isa a kawo su amma dai baya mana ishara ba cewa dai duk suna cikin ashiratus sa'a wa amma khurujud dabba to shi kuma fitowar dabba wadulu ushams da kuma bullowar rana min al-maghrib daga yamma faƙala ta'ala shi ga ƙur'ani ma mun ka samo shi ba ko ga hadisai ba Allah maɗaukakin sarki ya ce wai za wa ƙa alaihim alƙaula idan zance na tashin alƙiyama ya sauka gare su su mutane a karjina lahum dabbatan min al'ar sai mu fitar musu da wata dabba daga ƙasa to mu wadda za ta yi musu magana me za ta ce musu annan nasu cewa mutane kanu bi ayatina la yuqinun sun zan ba su kankance game da ayoyin in ta gama sun ce wanga kahiri ne wanga mumini ne wanga kahiri ne haka za ta kawo magana wanga bai imani ba wanga mumini kun fahimta wa qala ta'ala kaga qur'ani ya magana game da dabbatul ardi ko wa qala ta'ala kuma Allah ya ce hal yanzuruna ba abinda suke hal mai ma'ana ma ma yanzuruna ba abinda suke jira illa an tatiyahumul mala'ikatu fa ce mala'iku su zo musu aw ya ce rabbuka ko ubangijinka ya zo aw ya ce ba da ayata rabbuka ko ko sashin ayoyin ubangijinka su zo yauma ya ci ba da ayata rabbuka ranar da sashin ayoyin ubangijinka waɗanne mai ayoyi ayoyi na alkiyama ranar da sashin ayoyin ubangijinka za su zo la yanfa'u nafsan imanuha wato rai la yanfa'u nafsan imanuha imanin da rai ta yi baya amfaninta lam takun amanat min qablu wadda bata kasance ta yi imani gabanin wannan rana ba kun fahimta in a waɗannan ayoyin na ubangiji sun ka zo na tashin kiyama to ran nan ko da rai wadda bata yi imani can da ba ta yi imani ran nan imani ta ba zai amfane ta ba aw kasabat fi imani ha khairan ko ko bata zanta aikata aikin alkhairi ga imanin ta ba ko ran nan ko an yi aikin alkhairi ba a karba ko mutum ya yi imani ba a karba kullin tazaru Allah ya ce ku ci gaba da jira in na muntazaru na mu ma masu jira muke kaga wannan shi ko yana maganar wace aya ce wanda in ta bayyana ba ba a karɓar imani bullowar rana daga yamma kun fahimta warawal bukhari inda tafsirin aya imam bukhari ya ruwaito hadisi gun tafsirin wannan aya an abi hurairah daga abu hurairah kala ya ce ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce la taqumu sa'a alqiyama ba za ta tsayo ba hatta tulu ash-shams sai rana ta bullo min magaribi har daga mafadarta inda take faduwa ina take faduwa yamma to sai ta bullo daga dannan fa idza ra'a hannasu in mutane sun kaga rana ta hito da yamma amana man ala duk wanda yake akan duniya sai sai ya imani duk inda kahiri yake sai ya imani fadhalika wannan lokacin shine layan fa'u nafsan imanuwa shine lokacin da rayuwa imanin ta bai amfaninta lam takun amanat min qablu wadda bata kasance ta yi imani gabanin rannan ba rannan ko mutum ya yi imani in dai rannan imani to ba a karba kun fahimta warawa muslimun an abdullahi bin amr qala imam muslim ya ruwaito daga abdullahi dan amr ibn al-as ya ce yace hafistu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisan na tsare wani hadisi daga manzon Allah lam ansahu ba'du ban manta da shi ba bayan na ji shi daga annabi sun sai ni ji shi ban manta da shi ba wani hadisi ne yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula ce naji manzon Allah yana cewa inna awwalal ayati khurujan ayoyi na farkon da za su fara bullowa mutum da siri kwatas kamar wanda zai na wurin kwallo sai di kwata to in za yana ciri sai cire ne ya sa ciri kwata nan cire ne na addini ma karatu ɗaya bai isa dole sai da akhlaq abinda ba ku gano ba ke sai da ɗabi'u yanzu yana haka don Allah duk dattijin da ya kai shekara hamsin zuwa su ce yana da ya tai sallah to suna ustazan sannan ga umarnin da Allah ya kuzu zina ta kuma inda kulle masjidin inda duk za ana masallaci rike kawa siri kwata na cikin kawar musulmi ta Allah ya shirye shi to ina yake yace manzo naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna awwalal ayati farkon ayoyi khurujan ga bullowa ayoyi na ƙarshe waɗanda za su fara bayyana na alkiyama kenan ko dulu shamsu min magariba bullowar rana daga wurin faduwarta wa khuruju dabbati da kuma fitowar dabba Allah nasi akan mutane duhan wannan duk zai faru da hanci rana za ta bullo sannan dabba ta bayyana da hanci duk ɗaya rana na za su bayyana kenan wa ayyuhuma kanat qabla qabla sahibata cikin su kowace ce ta kasance gabanin abokiyarta fal ukhra to gudat ala isra tana nan biye da ita ƙariban kusa don rana guda da bullowar rana da dabbatul arjun rana guda in rana ta fara bullowa da hanci sai dabbatul arjun in kuma dabbatul ar ta fara bayyana yau da mareci ko yau da daddare to garin Allah na wayewa rana za ta kullo ta yamma biye da juna suke subhanallah kun ji wannan to kaga waɗannan duk me suke magana kaga duk hadisin suna magana ne game da ashratu sa'a ba su ɗaya bane mun yi su munasabobi zayyawa da waɗanda sun bayyana da waɗanda ana na ana jiran su yawaitan mata da karancin maza da rowa sannan talauci za a fara yi tsananin talauci sannan daga gare sai dukiya ta taho to yanzu kaga muna cikin talauci to daga talauci sai dukiya ta taho sannan da yawan yan kasuwa da yawan shaguna yawan kasuwanni za a yawaita yan kasuwa yau ko masallacin juma'a an kai sai an yi mai shaguna in makarantar islamiyya an kai sai an yi mata shaguna yau in gida kai in namiji ya yi gida in mace ya yi gida duk shaguna maza sana'a mata sana'a yau matan aure ka tashi sai har dubai su yau sayayya su dawo sai har faransa sai germany su yau sayayya su dawo babu kama hannun yaro yau tsakanin kasuwa duk suna cikin ashirar sa'a rashin tausayi rashin taimako rashin kunya duk suna da cikin ashirar sa'a yawaitan mata har ya zama ci arba'in suna biye da namiji guda suna neman biyan bukata da shi saboda yawaitan mata da karancin maza ga sunan dai annabi dai ya faɗi ga sunan kun fahimta to Allah ya shirya da mu to kaga duk waɗannan ashratu sa'a da waɗanda ya kawo da waɗanda bai kawo duk waɗannan tabbat cikin Qur'ani ko hadisi sai ingantattu mu ahli sunna duk mun yadda da su kun yadda ko kuna da ja duk mun mun yadda da su ko sai gaba ta gaba yace wala nusaddiqu kahinan mu ahli sunna wal jama'a inji imamu dahawi rahimahullahu ba mu gaskanta duk wani boka da ka sani duniya mu matsayin boka gare mu makareci katon banza kahe shi ya matsayin boka gare mu kowane iri naku makareci katon banza kuma kafe to don Allah wace lalacewa ta haya da wata bukata inda wanda ya cika siffofin guda uku makareci katon banza kuma kahe kai ka kai ko ka ta yi bukata gare to ka kashi shi zama katon banza ko shi ne ya ce wala na sadaka kahinan ba mu gaskanta boka wala arrafan haka malamin duba shi boka ko ya san boka ko malamin duba duk mai idda in ya san gaibi kamar yan an kai sata kamar yan an kai sata ya ce a ta gari kaza tana can kowa ne ya ɗauke ta to shi ne arraf mai idda in sanin gaibi malamin duba kenan ko shi ne arrafan ba mu gaskanta kowane irin boka haka ba mu gaskanta kowane malamin duba wala man yadda ishe an hakan ga duk wanda yayi da awar wani abu yukhalif alkitab was sunna wanda ya saba ma alqur'ani da sunna wa ijma' al'umma da ijma'in al'umma duk wanda ya idda'a'in wani abu da ya saba ma qur'ani da sunna ko ijma'i ba mu gaskanta shi ba mu tare to shi ku wannan da wani dalili an ba mu gaskanta boka da malamin dubi da duk wanda ya zo da abin da ya saba mu Qur'ani da Sunna shekaran jiya na samu ku wani yace Shehu Uba Allah go to kaga yayi daidai da Qur'ani da Sunna kaga ba mu tare da shi yace rawa muslimun Imam Muslim ya yi riwaya wal Imam Ahmad da Imam Ahmad an Safiya binta Abi Ubaidan daga Safiya diyar Abi Ubaidan ba Safiya binta Huyayyin matar Annabi ba daga safiya ɗiyar abi ubaidin an ba da azwajin nabi ita kuma ta karɓo daga wata da cikin matan annabi to haka faɗa min wacce ce ta karɓo daga wata da cikin matan annabi hafsa ce hafsa binta umar annin nabi to ita kuma matar annabi ita karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala annabi ya ce man ata arrafan duk wanda ya zo ma mallamin duba fas'alahu an shay'in ya tambaye shi game da wani abu lam yuqbal lahu salatun ba a karbar sallah ta 40 lailatan har kwana 40 kwana 40 ba a ko karbar sallah ta kun fahimta kaga in ya tambaye game da wani abu dada ya gaskanta ya ko bai gaskanta shi nan ba a bayyana ba tambaya dai tambaya dai yayi mai ya san duba ya kai ya zo ya tambaye game da wani abu to kwana 40 ba a karbar sallah ta warawal imamu ahmad fi musnadihi imamu ahmad ya yi riwaya cikin littafinsa musnad an abi hurairata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kala annabi ya ce man ata arrafan duk wanda ya zo wa malamin duba aw kahinan ko boka fasaddaqahu ya gaskanta shi bima ya kul da abin da yace kat tambaye hodi kace gaskiya ne kai yadda da annabi ya ce faqar kafara haƙiƙa ya kafirce bima unzila ala muhammadin da abin da an ka saukar ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace sahihi wannan hadisi ingantacce ne a karjahu ahmad imamu ahmad ya fesai wasu wani alamatul albani babban malami albani ya inganta shi fil jami'ar sahihar cikin jami'ar sahihul jami'ar sahihar kun fahimta kun ji wannan me ya bambanci hadisin harko da na biyu wancan zuwa ɗaya ya tambaye shi bai ga yana yiwa bayan ya faɗi kace ƙarya ta to duk da haka ne ba a karɓar sallah ka kwana arba'in shi ko wanga da an ka faɗi ya gaskanta shi ko ya kahirta gaba ɗaya shi wancan abin da ya sa ba a ce haka don ba a ce bai gaskanta ba tuntuɓe ta zaraɓe a ɗaya ta cin mai ta inda boka ya tambayi to ko ka gaskanta ko kakka gaskanta kwana arba'in ba an sa sallarka to amma in ka gaskanta shi ko ka zama kafe hadisan sun ci karo da juna sun ci karo da juna ba kun fahimci wannan na ka wanda ya ta inda boka ka wanda ya ta inda malamin duba wal munajjamu malami mai iddi'a'in ilimin taurari ba akwai su ba munajjamuna masu iddi'a'in sarin taurari in tauraruwa ka za ta tsaya to lokacin hunturu na in tauraruwa ka za ta tsaya lokacin bazara tauraruwa ita ka ruwa sarfa ita ka ruwa da iwa da tauraruwa mai wuciya in kun ka gane ta bala'i za a yi ga kasar nan to yanzu ga bala'i an yi ba mu ga tauraruwa mai wuciya shi ko mun kawo ita tauraruwa mai wuciya haka bala'i ko ba haka sun kace ba ai an kai tauraruwa mai wuce bala'i za a yi ku tambayi mutanen mai da za a boko haram sun ga tauraruwa mai wuce to amma ga akwai bala'in da ya wuce musu boko haram kaga shi wannan duk shirme ne ce ai sarfa ta kama wacce sarfa kahirin banza sarfa karuwa kaji to shine ce wal munajjamu mai idda'in ilimin taurari ya dukulu tismil arraf yana shiga cikin suna al'arraf inda ba adil ulama igun wasu malamai duk mai idda'in ya san yanayin taurari wasu malamai sun yi sawo shi cikin al'arraf tun da dama wanda al'arraf shine mai idda'in sanin gaibi ilimin taurari kuma gaibi ne ko wa inda ba a daihin gun wasu da cikin malamai huwa fi ma'ana a'a ba arraf bane amma duk yana da kama da shi wato bacin ya kafa baya kenan fa idza kanat hadhihi halu sa'il in wannan ita ce halin wanda yayi tambaya duk wanda ya zo ma boka ya tambaye boka ko malamin dobi ya gaskanta shi annabi ya ce ya ka harta da abin da aka sauka ma annabi to in wannan ita ce halin wanda ya tambaya fa kai bil mas'ul ina ga shi bokan da anka tambaya kaga shi tsaka kabuwar zunubi laifi na ya wuce ma a faɗi iyaka an faɗi na wanda ya zo inda yake shi wawa sakare boga katon banza ya kaiwar haka bai ce fani ba yana addu'a Allah shi zo min wani wawa sai ga ka shi wanda ce wannan gida ne ya gagara shi ya zo da bukatar ka da kai da shi wai zama wawa to bismillah kuma bokan dan wanzam na cikin RTV sun yi ta nuna muku amma mutane sun kasa fahimta hannunka mai sanda in an ka zo inda boka mai kurkeli in ka ta ce katon banza in ba Allah ba ka yi abu kaza duk masu amma hayya fa inna la ta'mal absar walakin ta amal qulubul latifa sahayya mutane sun fi ganewa kaga mutum ahlus sunna ne amma da matsala ta kan mai musamman siyasa in ya shiga takarar kansila da ya faɗi gare ta inda bokaye bayan tare da shi an kai shekaru ana kayar ta bokaye da masu zuwa inda su amma tun da tashin mai wadan mukami bai ta hakara ya karya ba shi darakta ko wata tambada to sai ta inda bokaye inda in boka ka ba darakta wallahi ɗane ya kaba ba kai ya kaba ba don ya haison ɗane da laluran nan bisa gare ka sannan don Allah ko mutum mai karanta ya karatun addini ba waka sha ta ɗaya bata isa ba yace kuɗi da mata da gidaje ka ba ɗan wani kai ga naka yace da sake koko to to kaga waka sha ta ɗaya ta ishe mu wa'azi amma duk dai ba zama wa'azi ba to Allah ya shirya da mu wafin sahihaini ya zo cikin Bukhari da Muslim, wa musnad al-imam Ahmad da kuma musnad na imam Ahmad an Aisha qalat daga Aisha ta ce, Su'ila Rasulullahi, an tambaye manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama anil kuhani dangane da bokaye, faƙal annabi ya ce laisu bi shay'in su ba kowa ba ne. They are bloody idiot, shi ne laisu bi shay'in, komi ba su iya yi. faƙalu sai sahabbai sun kace ya rasulallah ya manzo Allah innahum yuhaddithuna ahya'an bi shay wasu lokuta suna bada labarin wani abu suwa na wai kai a'a suwa na wai Oh, mutari. sai sun ka ce ya rasulallah innahum su bokaye yuhaddithuna a ahya'an bi shay wasu lokuta suna bada labarin wani abu ya kuna hakan kuma sai ya zamo gaskiya fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce tilka wannan magana da suka yi ta zama gaskiya wasu lokuta alkalimatu min alhaqi kalma ce ta gaskiya ya khatifu aljinni wadda aljanni yake fisgota faya ƙurruha sai ya jiha ta fi uzini waliyi ga kunnen waliyinsa boka faya kalli ɗuna fiya su kuma boka ya sai su cakuɗa da wannan kalma aksara fiye da mimmi a cika zabatin ƙarya ɗari mun yadda boka yake samun labari ko yadda labarin boka yi aljannu ka hawan junan sai don saurari abin da ake yi sama in sun kaɗan ji wani abu mala'iku suna hira an ce hamalatul arshi in Allah ya faɗa ma jibrilu za a yi kaza duniya ko to jibrilu sai ya faɗa ma hamalatul arshi hamalatul arshi su faɗa ma waɗanda a kusa gare waɗanda a kusa su faɗa ma mala'ikun sama ta bakwai na bakwai su faɗa ma na shidda na shidda har a kawo ga sama ta kusa to yan mala'ikun sama wagga ta kusa suna hira sai aljannu su hau juna sai su soyo satar ji ko inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami il'ana ya ji lahu shahaban rasada gabanin yau mun zan muna zuwa mu samu wuri mu zauna don mu rinka jin abin da mala'iku ke cewa tattauna da mala'iku ke yi to amma yanzu wanda ya kokarin saurare zai samu yula tana cin kamar shi ta jira yula ta wuta a jeho shi da ita to shine in sun ka je hau juna su aljannu sun ka jiyo abin da aka yi abin da mala'iku ke tattauna ai mala'ikun sama ta biyu sun haɗa mana cewa za a yi kaza za a yi kaza duniya ko to wasu lokuta da shi wancan da an sama aljan da an sama da ya jiya sai ya jeho mana na ƙasa garai shi ko ya jeho mana na ƙasa garai to ko da aka jeho yola kila magana ta riga ta yi ƙasa sai ta samu na sama sai ta buge na sama magana ta riga ta yi escape to har a kawo ga aljanun da a ƙasa shi kuma dama kowane boka da ka sani yana hulɗa da aljannu kun fahimta yana musu hidima akwai abubuwa na tsafe-tsafe da suka sashi to shi ku to in sun ka kubuta ne sai su zo su haɗa ma bokaye za a koyi abu kaza duniya to in aljani ya haɗa ma boka abu guda boka maimakon ya batta haka nan sai ya gama da ƙarya ɗari yanzu wanda maganganu ne ɗari da ɗaya guda ɗaya an gaskiya ɗari duk ƙarya ne mai gaskiya ne ko makareci mugun makareci ne to haka kun ji yadda boka yake samu kaga ba gaibi kenan sun ka sani ba ko aljannun da suke wa hulɗa da su suke faɗa musu shi ko aljani ko bancin zuwa sama yanzu aljani yana iya tashi muna karatun ga ya taimaka ya dawo ya ta ingila ya dawo ko ya zo ingila ya samu labari kafin a watsa cewa ai buhari yana iya zuwa ya ga buhari yanzu ba yana ingila ba yana iya zuwa ya ga buhari ya ga halin da yake sai ya ta wannan ya faɗi ka gaibi ne ba gaibi na shi ko boka in ya faɗi ya ba gaibi bane tun da aljani ya faɗa mishi to kun ji suka samun magana Allah ya shirya da mu wafi sahihi kuma ya zo cikin bukhari dai anhu sallallahu alaihi wasallama annahu qala annabi ya ce samanul kalbi kuɗin kare khabisun haram ne wa mahadul bagi sadakin karuwa khabisun haram ne wa hulwanil kahin kayan kawa na boka khabisun haram ne me ma'anar samanul kalbi ka sai da kare ka ci kuɗi yanzu badakkare ya taho kana da kare ko bai halatta kaga a sai sai ko a ba sai kyauta in ka gaji da kare ja haka ya kai daji ka saki amma ba da kare ta to mutanen mu wai tunda an ce musu karnuka haram ne to sai su sai su taho musu da yuƙaƙe da gatora sai su ba su kare an ci kuɗin kare ko ba a ci ba oh to kuɗin kare bai halatta kina a sai da kare wa maharul bagi me sadakin karuwa jingar da ake ba ta na fajircin da ta kai shine sadakin ta to wannan haram ne wanda duka san karo ce bai halatta ka ci amshi wani abu gare ta don kuɗin ta haram ne wa hulwanil kahil kahin kayan kawa na boka me ya hulwan abinda ake bashi sababiyar bokancin da yake yi annabi ce khabithun haram ne wa hulwanuhu abinda akhulwan dine kayan kawa ta alladhi tusammihi al'ama shine abinda ga magarin mutane ke kira ne halawatu abin ga kayan daɗi ne kayan da ake bashi sababiyar bokancin da ya kai ina fatar kun fahimta wajen sahihai ne an zai dimna khalidin ƙala kaɗaba na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hudaybiya ya zo cikin bukhari da muslim daga zaid dan khalid yace manzon Allah ya yi muna faɗo ba bil hudaybiya ta hudaybiya ala isir sama'in ƙarshen ruwan sama kanin min lalle da kasance da dare jiya da dare an yi muna ruwan sama yau annabi sallallahu alaihi wasallama ya jagoranci an yi sallar su bayan bayan an ƙare ya mana hudu ba fa qala yace a tadaruna ma za qala rabbukum al-laila kun san abinda ubangijin ku yace daren jiya ruwan nan da an kai qulna allahu wa rasuluhu alam mun kace Allah da manzon su ne mafi sani qala manzon Allah yace qala Allah yace azbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun wa kafirun daga cikin bayina akwai wanda ya waye gari yana mai bada gaskiya da ni daga cikin bayina kuma akwai wanda ya waye gari yana mai kafirce mini fa amma man kala duk wanda ya ce mu darna bi fadlillahi wa rahmati ruwan da an kai mana an yi mana ne da rahama Allah da falalar Allah da rahamarsa to fa zalika mu'minun bi wannan shine mai bada gaskiya da ni kafirun bil kawkabi wanda ya kafirce mu tauraro wa amma man kala amma duk wanda ya ce mu darna bi nau'i kaza wa kaza an yi mana ruwa ne bi nau'i kaga da alhamza ba ainun ba wanda ya ce an yi mana ruwan sama ne da tauraruwa kaza da kaza ai iwa ce ko sarfa ce kun fahimta to fa zalika kafirun bi wannan shi ya kafirce min mu'minun bil kawkabi yayi imani da tauraro kaga ashe kenan duk waɗannan su wane ne ke aiki da taurari kaga su bokayen nan da sauransu wa fi sahih muslimin wa musnad al-imam ahmad an abi malik al-ash'ari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce arba'un fi ummati abubuwa hudu cikin al'ummata ko min amrin jahiliya suna daga al'amura na jahiliya abubuwa hudu da aka yi cikin al'ummata to yi ɗaya na suka yi suna daga al'amuran jahiliya wala ya turku na hunna kuma al'ummata ba za su basu ba ba su barin su laifi ne amma ba su bari na farko alfahar fil ahsabi alfahari da matsayi ni ni ne kwamishina ba shi ne matsayi ba ko ni ne sarkin gargajiya ko ni ne chairman din local government eh doctor ba dallato ko doctor in ma mutum bai ce ma doctor akwai wani ce mai doctor sorry sorry professor in ka ta university suna can mahaukata ba gillan banza ka ce prop ya ka ga yana hauka amma in ka da mota ta ba ta dubu saba'in prop ɗin wa prop wasu shi ka zo in maron kwabo su don ka tara kaya to alfakaru fil ahsabi alfakari da matsayi yana daga cikin duk matsayin da ka kai ka kai kanka duk matsayin da ka gane ka Allah ya kai ka ba kokarin ka bane wallahi profesoshin na akwai waɗanda ba su yi karatu ba waɗanda basira da yawa ga ta bayo Allah wallahi sun san sun yi su basira wani yan ka ce ma dokta na sai kai mamaki da an kai zan dokta very dull very dull amma kuma dokta saurar cikin kawohin watsa labaru saurar su kawohin wa'azi ya ana sawa doktocin nan doktocin nan na sunna wani in yana wallahi sai kai ma wo wanga ya yi shi gama digirin farko balle zan dokta ka je yana taka tobara in ya ja simple sentence bai iya constructing lahiya lau kuma dokta ne to ka gani alfahari da matsayi al'amari ne na jahiliya duk matsayin da ka gani abin ga ya yake cewa la tafara inna allaha la yuhibbul farihina kada ka yi alfahari Allah bai son masu alfahari ka gani to sai na biyu waɗanda fil ansabi da suka ga dangantaka dangantakan mutum kamar a cewa na ai kaɗo ne mu a hilla ne su kaɗo ne kunne nawa aga ba hilla ce nawa aga kaɗo eh da mi ba hilla ce ya kaɗo a'a ba hilla ce nawa abbaki sannan kaɗo nawa a fari ai akwai kaɗo farare hakan na kuma akwai akwai baki cikin hilla eh kaji shanun banza to bayan lance nawa abai da shanu sannan kaɗa nawa da shanu ha ɗanu fil ansabi ko ko a ce suwa ne rundawa ne duk ba ana irin wannan ƙabilancin ba ko ƙabila suka da nasaba da ya kun san nasaba to suka ga nasaba al'amarin jahiliya ne mu mun hisuwa nasaba dangantakan mu ta hita suwa ne kun fahimta kamar yadda ɗayan sarakuna ka yi duk wanda a ɗan sarki jin ya kai kamar sauran mutane duk bayan gidansu ne duk shi ka su alloli suna halicce su ba haka suka ji ba to shi yasa kaga Allah ya walakanta su mahi yawa sun dawo raraka gawa ga ɗayan talakawan nan nasu to Allah shirye da to su kaga dangantakan mutane aiki ne na jahiliya amma kun ba za a bashi ba cikin al'ummata wal istisqa'u da neman ruwa bin nujumi da taurari ya an kai ruwa a ce tauraruwa wance ta ko tauraruwa wance ta tsaya ita kan ruwa to shi ma al'amari ne na jahiliya kuma al'umma ta ba za su bashi ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallama wanne ya hada kukan mutuwa wayo ni Allah mun bani mun lalace mun mun shiga ukuwa ne ya mutu mai min kaza mai min kaza to ai da sauki mutu kai ma tare da shi in kun baka mutuwa bari a saku tare ba bakin cikin na rabuwa na ba to bari a saku tare ka gani in bai shiru ba to waɗannan duka anniyaha ashe tunda kukan mutuwa haram ne sai an yi mutuwa ya kamata ka zo ka yi wa'azi ko ko tun kafin mutuwa ya kamata a yi wa'azi to ana zanni lahiya aka tashi tsaye duk masu wa'azi su tashi tsaye ga mahi yawa mata ne kukan mutuwa ko a yi ta wa'azi tun babu mutuwa to waɗanda Allah ya kaddara da shari'a sai Allah ya hana musu da an yi sun san matsayi amma in ka ce sai an yi sannan za ka wa'azi ko saurarin ka ba su yi ran nan kun fahimta to waɗannan duk suna cikin abin ga al'amuran jahiliya amma al'umma ta ba su bari kaga daga cikin su al-istisqa wa bin nujum shi ya shahe mu wan nususu anin nabi nasoshi dai daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa asabi da sahabbansa wa sa'iril a'imma da sauran malaman musulunci bin nahyi an zalika masu hani daga waɗannan zuwa inda boka da zuwa inda malamin duba da zuwa inda mai idda in sanin taurari ko aksaru sun fi yawa mai an yadda sai a hadal mawdu'u li zikriha daga wannan bagiri na wannan littafi ya wadatu ga ambatonta kun fahimta suna ma'ana suna da yawa wa fi sahih bukhari ya zo cikin sahih bukhari an aisha kala daga aisha ta ce kana la abi bakarin gulamun abubakar siddiq radiyallahu anhu yana da bawa ya kullum min haraji yana ci daga abin da bawan ke samuwa shine haraji yana ci daga harajinsa bawan ga sai ya tayya ya yi lebaranci sai ya kawo ma abubakar tun da kaga shine mai gidansa ko fa ja'a yawman bi shay'in wata rana sai bawan ga zo da wani abu fa akalla min abubakar abubakar ya ci shi ko saboda kece kyale sai da abubakar ya ci fa qala lahul gulam sai bawan ga ya ce ma abubakar ta dari min mahaza ka san ko daga me na samu dukiya ga da na samu abincin kacci ala abubakar ya ce wa ma huwa menene shi qala yace kuntu takahantu na zan nayi bokanci li insanin ga wani mutum fil jahiliya tun zamanin jahiliya na wani bokanci wa ma uhsanul kahana kun ba iya bokancin ne ba illa anni khada'tu sai dai na yaudare shi ne kun fahimta fo wannan ne ne mai to sai kuma ko incidentally sai magani ya ci kasan ana haka nan ko wata rana wani na zuwa mallan da Allah muna bukatar addu'a in sha Allah za a addu'a sai a mantar da kai ko addu'a baka yi ba sai ya to ya ce mallan Allah ya saka da alheri wallahi na ga wani addu'an nan ta kuma kai kasan baka yi ba ana haka nan ko ba a yi garin mu wani yaro ya sha daga sai ya kuwata an kame shi an ka daure lokacin nan mu shiga izala muna muna cibbaci cibbaci sai sai eh sai yana ta dumumuwa yana ta dumumuwa daga ta to ta sai uwa ta tana ta zuwa inda mallamai adana ba ran sai an ka wani ya ce mata taho inda nake sai ta iskan min gida ta kawo kuɗi nace insha Allah ta'ala ba an daure shi ya kwanaki ba yanzu ya basha don kunyar ta dawo sai ɗaya ko da bakin gobe sai ya ruma ya fara barin dumumuwa abin ta fara saki ne shi kenan sai an ka nuna mata ai tun da ta zo inda nake yau gobe ya faɗi mu ma kenan duk magani na na kuma ni wallahi komai ko addu'a ne an kai kwanaki sun ta bani kuɗi masu wani an sha'abi kuma ni wallahi ko Allah ya sawa kaban sanna ce to abin da ya faru kenan yace na nawa wani bokanci zamanin jahiliya wa ma uhsun kahana kun ba iya bokanci ne ba illa anni khada'atu sai dai na yaudare shi ne falak iya ne sai ya haɗu da ni fa haɗa ni bi zalika to kenan tun lokacin nan bamu koma haɗuwa da shi ba sai ga musulunci mun musulunta kuma ka fahimta to sai yau na haɗu da shi shi ne ya bani sallama fa hada alladhi akalta min wannan shine abin da ka ci daga gare shi abubakar ya ce a'a fa adkhala abubakar ya dawo abubakar ya sa hannu nai cikin baki nai fa a kullu shay'in ya amayu komi fi badaji a cikin ciki ba su cin haram su ba irin mun wasa bata fi sunan kuma ya tabbata cikin sunan kutubu sunan kenan ko abu da tirmidhi ne zai ibnu majah annin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi bi riwayati siddiq da riwayat sayyidina abubakar dai annahu qala cewa manzon Allah ya ce innan nasa lalle mutane idza ra'awul munkar in sun kaga abin ki falam yugayyiru ba su canza shi ba aw shaku an yi kusa an yi ummahum Allah bi yaqabin minhu Allah ya game su da azaba ta daggare shi a to ya kamata mu karanta wancan da muka ketare kenan ko yace wal wajibu ala waliyil amri abinda an wajibi akan shugaba shi ne waliyul amri wa kulle ƙadirin da duk wani wanda adda iko an ya tsashi ya aiki fi izalata haula ilmunajjamin ga gusar da waɗancan masu idda'a'in ilimin taurari wal kuhan da bokaye wal arrafin da malaman duba duk wanda adda iko wanda Allah ya ba mulki da wanda Allah ya ba iko ya yi kokari ya gusar da su kara ba su to sai an kai rashin sa'a su masu ikon mu su ne manyan kastamomin su wa zai gusar da su to kaga ba magana gusar da su ba taso ba su ma aka girmamawa yau babu malami mai wa'azi mu iyakan mu masu wa'azi barar baki in kamfen ya taho su waɗancan bokaye ba su iya kamfen ba don ba su da girma ga kowa illa ga masu zuwa inda suke ko mu ko masu wa'azi mu aka ganin gira mu mutane ka sauraro to in lokacin kamfen ya taho sai ga mutum muna neman taimakon ku don Allah malla don Allah mu yi alkawarin za mu taimaki addini kuma ƙarya ya kai sai mu hau ɗaya mu cewa ne na ƙwarai na a zaɓe shi to bayan mun ƙare shi ko boka an kai mai ya ce a kawo abin ga kuma ni kan ka so jama'a abin da suka bani in sun taho to sun cewa ɗaya suka yi addu'a ba ba su ba da kona addu'a wasu kuma ɗan abu ɗan cido suka ba su ba kun fahimta amma boka shi sai shi zai faɗi abin za a bashi kaga za a sau shanu za a sau kaza za a sau sannan akwai to wanda za a aika Egypt iska za a ba ita ya sau kwata miliyan yake kuma kwalba uku muka so tara mai bai daga da nan sai ya ba sai ya ajiye miliyan biyu ya ajiye boka miliyan biyu da shanu uku kun fahimta amma mu addu'a ɗaya aka cewa mu yi in mun kai addu'a mun kai kuwaci kuwa kuma ana hawa to bai koma son ganin belle abu boka yancan su za su a ganga in an bani kujera guda ta umra ana ba boka goma haka suka yi yanzu 2015 wacce irin shigan suka amin lamai ba su yi binnan sakwato a kan haɗaɗe aminu waziri to an zaɓe mi yayi musu mallai masu azumi an kai musu to ba kuɗi gare ba sunna kuɗi da to mutai bari haka na haba to ina yake yace wajibi ne ga duk wanda a shugaba da duk wanda adda iko an yasa shi ya aiki fi izalata haula ilmunajjim ga gusar da waɗancan masu idda'a'in ilimin taurari wal kohan da bokaye wal arrafin da malaman duba wa ashabid darbi da kuma masu bugu bin ramli ga rairai su ne ne masu bugun rairai masu masu bugun ƙasa ko wal hasa da bugun tsakkuwa walƙure da masu ƙuri'u masu aiki da ƙuri'u walƙalati da sauran miyagun maganganu da su ne ƙalati kun fahimta duk waɗannan duk wanda Allah ya ba iko ya yi awon gaba da kai ya basu cikin ƙasar nan wa wa wa minhum ko wa minhum min aljulus a'a wa man wa wa man ahum kuma ya hana su akwai ainun wa mana ahum kuma duk wanda Allah ya ba iko ya hana su minal julusu daga zama fil hawani cikin shagunan nan da suka zauna suna yaudaran mutane wa durqati da kuma hanyoyin da suka suka zama aw yadkhulu ala nas ko ko su shiga cikin mutane fi manazilihim cikin gidajen su lidalika domin wannan mugun aikin nasu waya kafi man ya alam tahrima zalika duk wanda ya san haramcin waɗannan abukan bokanci da duba da ilimin tawara duk wanda ya san haramcin su wala ya tsa amma bai aiki fi izalati gusar da shi ba ko ma a kudarati ala zalika tare da iko nai akan haka waya kafi to waya kafi qaulu ta'ala maganar Allah ta isai inda Allah ya ce kanu la yatanahawna an munkarin sun zan ba su hani daga abinki fa'alu sun ma aikata shi labisa ma kanu yaf'alun lalle abinda sun kazan suna aikata lalle yayi muni ko wa ha'ula'il mala'in waɗannan marasa albarka sune mala'in ya kuluna al'isma suna faɗin magana ta zunubi wa ya kuluna suta kuma suna cin haram bi ijma'il musulmi ga ijma'in musulmi wasa bata fi sunan mun karanto shi ko to kun dai ji wannan ko to yanzu ya hita ko bai hita ba da yace wala nusaddiqu kahinan wala arrafan ba mu gaskanta duk wani boka haka duk wani malamin duba wala man yadda isha'an haka duk wanda ke da awar wani abu yukhaliful kitabu was sunna wa ijma'ul umma ta yi ko ba ta yi ba sai gaba ta gaba yace wannan ran jama'a kuma muna ganin haduwa haƙƙan wajibi ce wa sawaban kuma ita addaidai kun fahimta wal furqata ita kuma rabuwa zai gan karkata ce wa azaban kuma azaba ce don haka ba wai da an yi gardama shikenan a rabu wallahi ban koma masallacin nan ko ko wallahi ban koma biya ta sallah ko ya kahirta ko ya zan dan tawaye ko ya zan mushriki ko ya zan kaza don Allah ku yi hankuri da juna an yi ta saɓani tsakanin sahabbai har yaƙi sun yi sun kai juna amma baka ji wanda ya kahirta wani ba cikin su ko an kahirta ba kahirta to mu waye wanda bamu da kenan yau game da tasbiha an kai jayayya ta isa ta zan musiba ko a raba masallaci ko a yi gaba ko a banjo ko a kahirta juna ko a bid'antar da juna ko a fasikantar da juna to shine yace mu ahlus sunna wal jama'a na ral jama'a muna ganin haɗuwa tare da ƴan uwanmu haƙan wajibi ne wa sawaban kuma shine daidai wal furqa rabuwa kuma zaigan karkata cewa azaban don haka karanta mu ƴan izala ga gaba suwa Allah su haɗi izalolin nan biyu to da duk aqida guda ce kuma in don ana ce wasu ƴan ƴan ƴan tsalle tsalle da ƴan lashe lashe lashe da tantidan kowane bangare ana yi kowa yana tsalle-tsalle yana yan lashe-lashe da yan tumaye-tumaye kowa yana yi don haka ku haɗe ku yan tsalle-tsalle ku haɗe wuri guda ku yi tsalle-tsallen ku sunna ta ci gaba ku yi addu'a Allah shi gwada mana son haɗe to me dalili na cewa haɗuwa shi an gaskiya kuma ita asawa ba rabuwa kuma karkata ce kuma azaba ce Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa tasmu bihablillahi jami'an magana ta ƙare ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya wala ta farrahu kakkuran raba kaga Allah ya hana rabuwa wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce wala takunu kallazina tafarrahu kakku zamo kamar wa'annan da sun kararraba wa ikhtalafu sun ka saba ma juna min ba'd ma ja'ahumul bayyinatu bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu su wane ne su ahlul kitabi kakku zan irin su wa ula'ika waɗannan lahum azabun azim wata irin azaba mai girma ta tabbatar musu kun jiya ku yi tsoron kan irin ta tsoron muku Allah ya tsare mu wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina farraqu dinahum lalle waɗannan da na rarrabe addinin su wa kanu shi'an sun kazan kungiya kungiya kungiyar kaza kungiyar kaza kungiyar kaza an ka an ka daidaice ko lasta minhum fi shay'in kai annabi baka tare da su cikin koni annabi baka tare da su don haka bai da kyau a raba addini inna ma amruhum kawai al'amarin su ila Allah yana ga Allah sun mai nabi on sannan bai zai ba su labari bi maka nu yaf'alun dangane da abin sun kan suna aikatawa wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce wala yazaluna mutane ba za su gushe ba muktalifina suna masu sabani mutane ba za su gushe suna masu sabani ba illa man rahima rabbuka sai dai wanda ubangijin ka yawa rahama yayi mai rahama ya tsare shi daga sabani ba wanda Allah zai tsara daga sabani yayi mai rahama inda duk an kai sabani ya aza shi bisa ga abin da Allah dai ita an rahamat amma saɓani mudi ba sahabbai sun yi ko ba su yi ba to wa iya kare mu daga yi ne nan abinda aka so inda duk saɓani ya taho to Allah ka aza mu ga abinda an daidai kun fahimta sai ya ce faja ala ahalar rahama sai Allah ya sanya waɗanda yawa rahama mustatini ne waɗanda an ka toge min al-ikhtilaf daga saɓani wa qala ta'ala Allah ya tsare mu daga saɓani Allah ya ce zalika wancan da anna Allah nazzala alkitaba bil haqq saboda Allah shi ya saukar da littafin nan Qur'ani da gaskiya wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi lalle wa'annan da nayi sabani cikin Qur'ani la fi shiqaqin ba'idan lalle suna cikin bata wanda yake manisanciya daga gaskiya Allah ya tsare mu wa qad taqaddama qawluhu sallallahu alaihi wasallama ko to kun ji ayoyin da na hana sabani ko to Allah ya samu ya riko da su to to ga hadisi ko maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ta gabata da ya ce inna ahlal kitabai ne lalle mutanen littafan nan biyu mutanen attaura da linjila yahudu da nasara kenan iftara sun rarraba fi dinihim ga addinin su alafin ta wa sab'ina milla akan tafarki saba'in da biyu wa inna hadhihi al-umma ita kuma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa taftariku da sannu za ta rarraba ala salatin wa sab'ina milla akan tafarki 73 yani al'ahawa yana nuna akan bangaro ra'ayoyi 73 kulluha dukkan su finnar suna cikin wuta illa wahida sai guda wahiyal jama'a ita ce jama'a waɗannan haɗu Allah ya sanya mu cikin su wa fi riwayatin cikin wata riwaya qalu sahabbai sun kace man ya rasu wacce ce wadda abba ta cikin wuta ya manzon Allah qala yace ma ana alaiha duk wanda yake akan abin da nake akai ne wa asabi da ni sahabbai na kaga ahli sunna kenan ko fa bayyana sai ya bayyana anna ammatal mukhtalifina cewa dukkan waɗanda na yi saɓani halaku na halakaku ne illa ahlus sunna wal jama'a in bancin ahlus sunna sumuni kenan Allah ka tabbatar da mu akan su wa annal ikhtilaf kuma saɓani waqi'un mai abkuwa ne la mahala ba makawa tunda ya ce walla yazaluna mukhtalifina kun fahimta wa rawal imamu ahmad imamu ahmad ya yi riwaya an mu'az ibn jabal daga mu'az dan jabal annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce inna shaytana shaytan zibul insani kura ne ga dan adam ka zibil ganin wada kasan kura bisa shi kura ba tana horatun bisa shi ba to wada kasan kura na horatun bisa shi haka shaytan shi ko shi a kura mai horatun dan adam ya akhudhu shatil qasiya shi shaytan kura in ta zo in ga bisa shi sai ga guda can ta hon wacce za ta fara kamawa waccan da ta hondari to haka shaidan duk wanda ya hita daban shi ya hondari wa kahin ya cimma waɗanda a cikin jama'a ya fasa su yakubu shatul qasiya yana kama akuya wadda ta fandari wannahiya da wadda ta nisanta daga yan uwa fa iyyakum wash'ab don haka ka shaidan ku da da bangarori wa alaikum bil jama'a ina umarnin ku da jama'a wal amma da taro wal masjid da masallaci da ka zanna kai sallah kai dai zanka tahuwa masallaci da ka zanna kai dai shiga cikin jama'a kun fahimta in dai ba jama'a bannata ba ko ta bid'a wa fi sahihaini anan nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala yazo cikin bukhari da muslim daga annabi annabi ya ce lamma nazala qawlu ta'ala lokacin da fadar Allah ta sauko inda Allah ka cewa qul huwal qadiru ala an yab'ath alaikum azaban min fawqikum qul ka ce musu huwal qadiru shi Allah mai iko ne ala an yab'ath alaikum akan ya aiko muku azaban wata irin azaba min fawqikum ta saman ku Allah na da ikon aiko azaba da sama ko bai iyawa aw min tati arjulikum ko ya aiko muku azaba ta karkashin kawahun ku qala da wannan ayat ta sauko sai annabi ce a'udhu bi wajhika ina neman tsari da fuskar ka ya Allah daga azaba wanda za ta yi to min ta sama muku ta karkashin kawahun aw yalbisa kun shiya'an in ma bai aiko muku azaba ta saman ko ta karkashin ƙahon ku ba ko ko Allah yana da iko ya cuɗanya ku shiya'an kungiya kungiya ya bambanta ra'ayoyinku ku zan kungiya kungiya ashe kenan musulmi suna haɗu su rarraba ashe bala'i ne kun fahimta aw yalbisa kun shine aw yalbisa kun ko ya cuɗanya ku shiya'an kungiya kungiya wayu zika ba'adakun ya ɗanɗana masashin ku ba ba'adin azabar sashi in kun ka samu saɓani ku yi ta faɗa da juna wasu kashe wasu wasu make wasu ƙala sai annabi ya ce hata ni ahwan waɗanga biyu sun yi sauki gara faɗace faɗace da azaba Allah tunda in azaba Allah ta zo ita ma in ta minti biyar ta gama kowa da kowa amma wancan ana iya faɗa a shirya fadalla wannan ya dalilantar Allah annahu akan yadda al'amari yake labudda ba makawa an yi libisahum shiya an Allah zai cuɗanya mutane kungiya kungiya wa yuzika ba'dan kuma zai dandana masashin su ba asu ba'adin tsananin sashi ma bara'atin rasuli tare da barrantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al daga wannan hali wahum fiha wahum fiha su kuma cikin ta fi jahiliyatin suna cikin jahiliya wala hadha qala az-zuhri saboda haka imam az-zuhri yace waqa'atil fitnatu fitna ta abku wa ashabu rasulillah alhali sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutawashiruna suna cike sadda fitna ta tahi zamanin sayyidina ali ai kaga sahabbai suna da yawa ko fa ajma'u sai sun kai ijma'i bayan fitnar ta kwanta ba an kashe wasu ba an ji jikkata wasu an jima wasu an salwantar da dukiyoyin wasu to yanzu fitnar ta kwanta ya za a yi sai a zo duk wanda an kasan ya kashe wani a kashe shi ko ya za a yi imamu zuhur ya ce fa ajma'u sun kai ijma'i su sahabbai ala anna kulla dame akan kowane irin jini au malin ko dukiya au karhin ko meki wasiba da an ka samar bitawilil qur'an dangane da fassarar qur'ani fa huwa hadarun ya tafi gaban za ai baka ji da baya an zo ana kisasi ba bayan fitinar ta kwanta alzamuhum ko an zalluhum sun saukar da su manzilatar jahiliya matsayin jahiliya abin da ya faru zamanin jahiliya haka ya kamata ashe kenan tunda abin haka yake ma mu yi niyya mu haɗe kanmu kan mu yadda shedan ya rarraba mu wa qarawa malikun imam malik ya yi riwaya bi isnadihi sabiti da isnadin sa tabbatacce an aisha daga aisha annaha kanat taqulu aisha ta zan tana cewa tarakan nasu al'amal bi hadhihi al'aya mutane sun bar aiki da wannan aya ya ani qawluhu ta'ala yana nufin fadar Allah inda yake cewa in da'ifatan min al-mu'minina in bangare biyu na mu'minai iktatalu sun kai fada da juna fa aslihu bainahuma ku yusulu tsakanin su ya Allah ya kira su Imam al-Bukhari rahimahullah da ya kawo ayar ga sai ce fasammahumul mu'minina Allah ya kira su mu'minai yace in mu'minai da kafirai sun kai fada duk bangarorin biyu masu wada juna kira su munan nan amma kai yau in gardama hata baki ta gama dan wani kai suka ce mai kahiri eh yace fa in bagat ihdahuma in bangare guda ta yi zalunci alal ukhra akan guda fa qatilu ku yaqi allati tabji wadda ta yi zalunci hatta tafiya ila amrillah har sai ta dawo umurnin Allah tace fa innal muslimina lalle musulmi lamma tatalu lokacin da sun kai yaki kana alwajibu ya kasance abinda an wajibi al-islam bainahum sulhu tsakanin su kama amara Allah ta'ala kamar yadda Allah madauki yayi umarni fallan ma lami umal bi zalika da ba a yi aiki da haka ba an ka kiyin sulhu sarat fitnatan wa jahiliya sai fitina ta kasance kuma jahiliya ta kasance wa hadha tasalsulun nazai wannan shine asalin jayayyar da an kai asalin jayayya wadda ita sanna su hayyan da sababiyar rikicin nan da sun kai nan ne an ka samu khawarij nan ne an ka samu shi'a nan ne an ka samu kadariya nan ne an ka samu murji'a duk wani batattu da sababiyar hitinan nan ce sun ka tashi muna roƙon Allah ya tsare mu daga fitina Allah ya haɗa kawo nan mu akan Qur'ani da Sunna to nan za mu tsayi ko insha Allah ta'ala to kun gani gobe in Allah ya kai mana da Bukhari ko jibi banda gobe Muslim to kun san Muslim shi mun mun dakantar sai tun shekaran jiya don haka jibi banda gobe ranar muslim sai ku tawo kun gaba biyu ɗaya na rage muna ga ga wannan littafin ko don haka banda gobe ranar narba ranar muslim sai ku tawo sai mu isai kaga mun kammala shi duka sai mu rage Allah ya sa na albarka don haka banda gobe za a dawa sai a yi da aqida su dahawiya insha Allah ta'ala Allah ya sa na albarka ga abin da mun ka karanta Allah ka tabbatar da mu akan aqida ta ahlus sunna ka tsare mu daga talaladiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu